الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية وبرنامج العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور أحمد بن علي سيد المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله الدكتور عبد الله عبد الموتن رحمهم الله تبارك وتعالى to yau dai ina ga za mu yi darasi na ƙarshe a littafin nan bayansa kuma ban san wani littafi ne za a sa ba da ya kamata a ce a samo juzu'i na biyunsa a ci gaba amma ina ga koda za a ci gaba ma zai kasance gaskiya sai dai mai yiwa bayan sallan azumi شروط صحة القياس شرط أنا إنجنت قياسي يشترط لصحة القياس شروط خمسة akwai sharuɗa guda biyar waɗanda aka sharɗanta su ga ingancin kiyasi sai idan kiyasi ya cika waɗannan sharuɗa guda guda biyar kai guda biyar zai zamo karɓaɓɓe zai zamo alkiyas almakabul karɓaɓɓen kiyasi na farko an yakuna hukumul asli sabitan ya kasance hukuncin asali ya tabbata bi nafsin aw ijma aw bihima da nafsi na qur'ani ko na hadisi aw ijma ko da ijma'in malamai aw bihima ko kuma da dukansu guda biyu nafsin qur'ani ya tabbatar sai ya ce kuma ajma al-muslimuna ala anna as-salawat al-khamsa fardun misali malamai sun yi ijma'i cewa salloli guda biyar din nan farilla ne domin babu farilla ta shida babu in kuma ka ce sallan juma'a tsoron da aka yi juma'a za a yi zahar ne ai babu akwai masu cewa sallan idi guda biyu farilla ne to amma a nan wasu malamai suka ce malaman usul suka ce sai dai mu yi aron kalmomin da mazhaban al'ahnaf suke amfani da shi ko suke amfani da su a ce sunnatun wajiba kaga ka haɗa sunna ka haɗa wajiba mu kuma akan abin da cikin abin da makaranta sunna daban wajiba daban Ok, to kar mu shiga wani fage haka mu yi yawo a ciki har mu bata. Eh, amma dai hukuncin asali ya kasance ya tabbata cikin nafsi na Kur'ani ko na hadisi ko na ijma'i au bihima ko ya tabbata an tsarikin nafsi wal ijma' hata ya sai halku ya alai to har kiyasi ya inganta a kansa don haka yi haka ne shine za a samu kiyasi sai a ɗora a kansa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a aka ce a bar saye da sayarwa a lokacin da aka yi kiran sallah malamai suna fassarawa da cewa kiran sallah ta biyu saboda a lokacin liman yana kan mimbari da wanda suke guda biyu amma mafi yawa mu muna yin guda ɗaya ne kawai in ka je an kiran sallah ranar juma'a to liman ya hau mimbari haka ne ko ko nan biyu ake yi ai biyu ake yi oh biyu kuke yi to na farko karfe nawa ake yi ko irin na asuba ne sai karfe hudu da rabi sai a kira sallah asuba karfe bayan minti talatin amma dai yau na ji an kira ko hudu da talatin da nawa ne na ji an kira yau na ji hudu da talatin da wani abu ne kuma an samu gap din gawa daya okay to kuna kan fahimtar cewa dai har yanzu kiran sallan usman ah, cewa za a yi abin nan amma mafiya yawan malamai suna cewa kiran sallan da sayyidina usman ya sa a zamaninsa yanzu babu bukata saboda haka kiran sallah guda ɗaya ne dole sai ka ake amfani da ita amma me yasa na asuba aka bari guda biyu saboda babu yadda za ka yi ka canza saboda annabi ya ce na farko a yi shi amma na sallar juma'a guda biyu na farko annabi bai san da shi ba me yasa ya zama karɓaɓɓe saboda usman bin affan ne ya ce ai saboda maslaha a lokacin to idan maslahan ta gushe to hukuncin ma zai gushe dan ma mun shiga wani kiyasi ne a karamakallahu amma na asuba wani sai ranar juma'a ba ko ranar juma'a ne ma ranar juma'a zai dauki azumi musamman ma mata ga suna biyan azumin da yake kansu ko ranar juma'a ne za a dauki azumi amma an azumin nafila ne ka dauka ranar juma'a ka yi azumin ranar juma'a mun farida musulunci ya hana anyway mu dawo kan sharadinmu Sharadi na farko dai hukuncin asali ya kasance ya tabbata da nassi ko da ijma'i ko da dukansu, wato hatta ya sai har kiyasu alai, har kiyasu ya tabbata a kai. Na biyu Allah ya kuna hukumul asali kada hukuncin wato asali ya kasance mansukan an soke shi. Fa in kana mansukan to idan an soke shi ai fala ya sai kiyasu alai. Ai kiyasi ba zai inganta ba. Na ce hukunci an soke shi to kuma ai babu. Eh, it's abrogated. na riga an soke shi shikenan ma'anan sakh min ayatin aw nunkiha la tibi khairin minha aw mithliha saboda haka in Allah ya soke zai kawo wani hukunci ko zai kawo wani abu daban wanda ya shi ya fi wancan din kuma mafiya yawa dokokin musulunci na farko farko da aka soke su aka canza eh, haka ne amma ba su da yawa hukunce hukuncen ba su da yawa in an ɗora mutane a kan abu kawai za su yi ta tafiya. Ai, kamar sallolin farillai ne guda biyar din nan. Da farko rakawai biyu biyu ka tala ke yi. Daga baya da mutane suka saba, sai aka ce, to ai dama a zahar raka a hudu ne, la'asar ma hudu ne, magariba uku ne, ika'i, magariba uku ne, liyar na hawi turun nahari, ika'i hudu ne, asuba aka ce an sassauta mana biyu, amma a jazare, to Allah ran makar ka ji an ce a ja zare kuma ka zo kai ta jan maka zare eh ana duba yanayi ana duba yanayi domin kaga idan lokacin zafi ne yana da kyau ba za ka tsawaita wa mutane ba sai dai akwai fankoki suna aiki a kwarai da gaske an dauke wuta ai ba a tsawaita wa mutane amma lokacin sanyi ne za ka dan ja saboda ko mutum yana bari ne ma to kafin a idan da sallah zai warware eh to ana duba yanayi idan karshen wata ne kowa ya karbi albashinsa ka ja karatu amma in tsakiyar wata ne wani da ke gina zai ce zuba alhamdulillah zai ka ji kawai yana zuba ya ka ji ya fita ta baya eh to ana duba yanayi ana cikin damuwa to kai wa mutane sallah shaf shaf shaf amma ana cikin annashuwa yauwa ka abin nan. To don haka, in hukunci aka soke shi, sai kuma aka samu kwatankwacinsa ka kwatanta su ai bai yi ba. Sai na uku, Allah ya kona hukumul asali kada hukuncin asali ya kasance mafulal ma'ana. An fahimce shi ne a hankalce. Ai abin da ake nufi, an tu'rafa al'illa allati buniya alaiha al-hukmu fil asl ya kasance an san hukuncin illa wanda aka gina hukunci akai tun a asali fa idza kana ghayra maqulil mana idan ya kasance wato wanda yake ba maqulil mana bane ba za a iya fahimtar menene illa ba ka an kana ta abudiyan kamar ya kasance ayyuka ne na ibada akwai ayyukan ibadan da duk yadda kai kai tunani duk kaifin tunanin ka sai dai kai dabara amma ba za ka ce ga dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yabu kaza ba ina fata mu fahimta yanzu kaga ko salloli da muke ko sallah da ake ayi ruku'a ayi sujada malamai abinda kawai suka tattara kai suka ce yana taimaka wajen exercise don mutum bai sallan ma ya zo ya sunkuya ya miƙe yayi sunkuya ya miƙe yayi yayi eh in dai watsa jini ne ko motsa jiki ne ai ya riga yayi to akwai waɗansu abubuwa a cikin ayyukan ibada wanda ba za ka fahimci menene reason ba. Ko what is the reason behind, ko what is the wisdom behind, shi ne makasidin shari'a. Ba za ka taɓa fahimta ba, sai dai nan ka kamo waɗansu abubuwa. To, duk ba ka fahimta ba ba za ka ce aikin ba za a yi shi ba ba ka isa ba. Eh. ai ko mahaifinka ne yace kaza kai ka yace kai kaza sai ka kasa gano menene hikiman yin abin kai kawai domin saboda mai ba domin mahaifinka ba da ba san ka ba da baka zo duniya ba to balle Allah da ya halicci mutum inda malaman tauhidi malaman aqida suke fita kenan in Allah yace kai abu kaza kawai kai in yace ka bar abu kaza kawai ka bari wani misali giya giya idan ka dauko ta gaba ɗayanta giya ba ka kaf ɗinta ne ba ta da amfani ba sai amma da farko da aka yi sassauci daga baya sai Allah tabaraka ta'ala ce a haramta giya gaba ɗaya duk abin da zai saka maye a haramta maka amma a cikin ayan Kur'ani sai yace me yace akwai manafi'u lin-nas a ciki amma duk da haka an soke to kaga in ka zo kai tunani zaka ce akwai mutumin da zai shiga wani yanayi wanda yanzu a masa operation sai an dauke masa hankalinsa barai da gaske an dauke masa hankalinsa na awa 12 ko na 24 hours sannan daga baya abin ya sake shi hankalinsa ya dawo jikinsa. Duk da kasancewa likitoci suna ta bincike ana son ya kasance duk tsananin ciwo idan za a yi maka operation ba sai an dauke maka hankalinka ba. Gara a kashe zafin, an kashe zafin, to wannan koda da hankalinka za a yi maka aiki. Dalilin da ya sa waɗansu ana musu aiki inda suka ci gaba, za a musu alluran da ana musu aiki suna gani. ya kamata a ce ana fede maka cikinka kana gani in suka manta almakashi za su dinke ka ce kun manta almakashi ba na hango wani karfe ai sukan sa talabijin kwarai da gaske inda suka ci gaba ko da kai ba za ka gani ba za ka sa talabijin kana gani ana fede cikinka ko kirjinka kana ce ku ya hankali ba amma dai ba za ka ji raɗaɗin ba dole raɗaɗi shi ne zai rikita ka to almuhim da abin da mu muke magana shine akwai abin da yake ko baka fahimci dalilinsa ba ko ka fahimci wani abu aka sai to ka hakura da naka in Allah ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari in manzon Allah ya ce ayi ayi idan ya ce a bari a bari akwai inda hankali yake amfani idan nasi ya zo na Qur'ani ko na hadisi sai a yi amfani da hankali wajen fahimta amma hankali ba zai wuce gaban su ba. In hankali ya wuce gaban nassi to ka zamo ba mutazile. Aqidan mutazilawa ce. Na'am. Saboda haka duk ayyuka na ibadan da ake kiran su ta'abudiyyar kai ta tunanin mecece hikima na sanya wannan ibada ka kafa ganewa to kai kawai kar ka yi kafa a gwiwa fala ya siful kiyasu alai kuma baya inganta yi kiyasi da wannan li adami ma'rifatil illa saboda ba ba san illa ba hukunci ne na Allah ya ce ayi ayi kawai tunda shi ya halitta kowa wannan shine kawai yasa muka kwatanta muka ce kamar mahaifinka ne yace kayi ko ka bari ko mahaifiyarka don akwai biyayya ya kamata ka yi ko ka bari saboda ba domin su ba da baka zo duniyan ba to balle kuma umarnin Allah ba domin Allah ya halice ka ba da ba san da kai ba saboda haka sai ya yi da kafin ba Mm. Mhm. Eh, abin da hankali ya kwace? Abin? Mm. Kaga bai dace ba. Eh, yana iya yiwa to idan shekaru sun masa yawa ne ya fara rudewa shi kenan ko kuma dama psychologically yana da problem. To abin da ya kamata sai ka dawo wajen su sai ka ce abu kaza din nan fa bai dace ba yadda za su gamsu. Tunda yanzu aka hura wuta babanka ya ce ka ka shiga wutar nan ka tsallake. kenan sai ka duba a kan rarai ne wanne ne za ka iya wucewa ya baka abin nan amma ka shiga wuta ka zauna sai ka ce a annabi ya hana amma ka shiga ka wuce sai ka shiga ko ka ko da ka samu kwarzane ne ka yi hakuri da kwarzanen akan ka saba masa saboda haka juyawa za a yi a koma da baya sai a ce to baba wannan umarni fa da ka bayar fa akwai gyara baba ya kamata ka dan yi nazari baba a yi hakuri ka san su kuma iyaye idan za a yi musu gyara sai an bi su a hankali kaman kana fada ne da sarki ko kuma kana fadan gwamna sai gwamna ya kuskure kawai don kana limamin kasuwar ka je ka ce ba haka bane a ya san fito da kai ma aka ce a dawo da ya huce kasuwan kaji ba an ka ba to kaga iyaye su ma akwai hanyar da zaka bi ka gwada musu cewa abin ba haka bane ya saba mu hankali ko ga dalili sai ka bayyana. Rabi'an na hudu an ya kuna ya kasance alfar'u musawiyan lil asli fil illa. Wato reshe zai dace da asali wajen illa ko dalili. Li'annal maqsuda domin abin da ake nufi shine ta'diyatul hukumi wato ketare hukunci min al asli ila al far'i daga asali zuwa ga ainihin far'i. Wa zalika yaktadi al musawata fil illa. wannan kuwa yana kawo daidaituwa wajen illa. Eh, shi yasa aka ce, Fas'au ila zikirin lahi wa zarul bai'a, fas'au ila salatil juma'a, fas'au ila al-khutbati wa salatil juma'a, kamar yadda al-mufassiruna suke fassarawa. Wa zarul bai'a, ku bar ainihin ciniki saye da sayarwa, abinda aka ambata kenan. Sai malamai suka yi ƙari da cewa, wa ma ashbaha zalika, duk abin da ya kama da ainihin saye da sayarwa mimma yushkiluhu anil khutba wa an salatul juma'a barai da gaske don akwai waɗanda suke ganin idan baka saurari hutuba ba baka da uzuri ka zo ka samu raka a guda biyu sallar juma'an ka bata zama cikakkiya ba tun da sallar juma'a mai kaman abin nan azhar ce azhar tana da rakawoyi guda hudu sallan juma'a tana da rakoyi guda biyu to hudubobi guda biyu din nan tamkar rakoyi guda biyu ne ka gani amma in kana da uzuri to wannan an baka dama kamar sallan farilla ce aka shige ta liman yana cikin karatun sura dab zai yi ruku'u sai ka shigo masallaci to ai kana shigo masallaci me zaka yi kafaran harama kawai zaka yi sai ka bi limamin ka to amma lokacin da ka karanta Fatiha a wannan raka kana ina baka nan mai yiwa kana can hanya ko kana gidanka baka fito ba kuma annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba daman ko ka karanta ne ko a karanta kana ji to an yi Fatiha baka nan amma in ka zo ka samu liman yana ruku'u kawai kai ba sai kai ruku'u to musulunci ya maka sassauci dangane da abubuwan da suka tsere maka a baya amma ba a son gangaci an shiga sallah kuna ta tajin ku na siyasa a gindin bishiyoyin nan sai da ka gama tajin ku na siyasa ko na ko na kasuwa sannan da kuka ji liman zai rukuwa kuma kuka ce kai amma liman min na yayi sauri kuka shigo a guje ta san wannan suna yin haka ai eh to ce ai ya kamata ya tsawaita to tun yana tajin sai ya kamata a tsawaita kuma ba zai dubi haƙƙin wanda su kuma da su aka fara sallar ba. Na, to yau mun kundumu cikin kiyasi da yawa, gaskiya. Na, khamisan na biyar Allah ya kuna alfarqu kar ya kasance ainihin yake kasabatal hukumu fihi hukunci a cikin sa ya tabbata bi nafsin aw ijma'in aw bihima da nafsi ko da ijma'i ko da dukan su li'annahu la hajata huna lil qiyas to babu bukatun qiyas da aka ce kaza sai aka ce ai ayin Qur'ani ta ce kaza akai bolo bolo to me ne qiyasi babu bal qiyasu saboda haka qiyasi kama ko ma'rufun kamar yadda yake sananne la yasabu ko la yusabu ilai ba a tafiya zuwa gare shi illa inda adamin nafsi sai dai idan babu nafsi a bil ijma ko ijma'in malamai wa min samma daga nan ne kila aka ce la qiyasa ma'an nafs babu qiyasi tare da nafsi malamai suna yawan faɗin haka in dai nafsi ya riga ya zo karara to magana ta tare amma in nafsi bai zo karara ba to nan ne kuma sai a yi qiyasi idan sun yi sun daidaitu wajen illa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك